darasi na uku ne muna sha biyar ga watan jimadar ula hijirar manzala sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara 1446 za mu tashi hadisi na bakwai ما حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس أخبره أن أبا أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش عبد الله بن عباس يتي أبا سفيان أخبره يا باش الأباد يتي أن هرقل للي سركن نند أكتما هرقل هرقل شين سركن روماوا شين قيصر نوان تنزامني أرسل إليه في ركب من قريش يا تورو ساقو زوا غريش في ركب سدك تكين وسو dandazo na matahiya na 'yan kasuwa na ƙureshawa kano tijaran bisham sun kasance 'yan kasuwa ne a can a matsayinsu na 'yan kasuwa da suka tafi sham في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مد فيها أبا سفيان وكفار قريش أتكل وقت دا أكي زمن سلحو سين يرجزيني أتسلحو نزمن لا فيها تكاننسو حتى شكرا قوما تكانن النبي صلى الله عليه وسلم da kuma ƙorishawa na makka to ana cikin wannan zaman na yarjejeniyar ta zaman lahiya sai suka tafi sham zuwa kasuwanci su ƙorishawa abu sufiyan ko in ce abu sufiyan shi ne yake shugabanta su a tafiyar da aka yi fa'atahu sai suka zo mishi suka je wajen shi herakl king وهم بإلياء سنة إلياء إلياء آه سنة قريني بيت المقدس كومة بيت المقدس كو قدس نني أكتما إلياء فدعاهم في مجلسه سيكراس مجلس شوان دكتا إلياء وحوله عظماء الروم أجيفا شأكو ما يمين ما يمين كسروم ثم دعاهم ودعا بترجمانه سيكرا قريشاون يكرا أبو سفيان دسيد سورا أبو كامل تفيع شنكا سوا سنكون ودعا بترجمانه يكرا ما سمش ترجمة وأن ذا فسر ما قنش فقال سيت أيكم وانين دقتكم وانين أقرب نسبا بهذا الرجل وان في كسنت النسبة معناه وان في كسنت علاقة, علاقة da wannan mutum allazi ya zu'umu annahu nabi wanda yake ikirarin cewa shi annabi ne faƙala abu sufyan sai abu sufyan ya ce faƙultu sai na ce ana aqrabuhum nasaban ni na fi su nasaba da shi na fi su kusanci da shi faƙala sai hirakul ya ce adnuhu minni ku kusanto shi zuwa gare ni ya matso kusa da ni wa qaribu ashabahu su ma abokanan tafiyar nashi ku kusanto da su kusa da ni faj'aluhum inda zahrihi ku sa su jera a bayan shi shi ya shiga gaban su ya tsaye yayi tsaye su kuma su jera a bayan shi ثم قال لترجمانه سيتم ما سمش ترجمة قل لهم إني سائل هذا عن هذا الرجل تمسوا زن تنبيه ونن وانقمتم game da wancan mutum wanda ke ikirarin cewa shi annabi ne fa in kazaba ni idan har ya mini karya fa kazzibuhu to ku karyata shi fa wallahi lawal haya ija abu sufiya da yace in ba dan da nake jin kumiya ba na rantse da Allah lawal haya'u in ba dan da nake jin kumiya ba min an ya'siru alayya kaziban tarihi ya gwado akan cewa na taɓa yin ƙarya la kazabtu anhu da na yi ƙarya akan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam thumma kana awwala ma sa'alani sannan ya kasance farko abin da shi Hiraqal ya fara tambaya ta anhu game da shi an qala cewa yayi kaifa nasabuhu fi kun kaka nasabar shi wannan mutum take a cikinku kultu sai na ce mishi huwa fi na zo na sabe shi dai gaskiya a cikinmu mutum da mai nasaba yana da kyakkyawan asali qala yace fa hal qala hadha al qawla minkum ahadun qat yace shin a cikin ku akwai wanda ya taba faɗa wannan kalma ta cewa shi annabi ne ma'ana akwai wani mutum da ya gabace shi cikin ku wanda ya taba da'awa annabta قلت سيرتي لا آه. قال سيرتي فهل كان من آبائه من ملك شن أتكم إيا ينشي أكو وند يتبرك سروتا أكو سركي أتكي قلت أبو سفيان يتي سيرتي لا آه. قال سيرتي فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم شن mutanen da suke bin shi su ne maye mayan 'yan gari mayan mutane suke bin shi masu kuɗi masu mulki suke bin shi ko kuma masu rauninsu ne suke bin shi fakultu sai ce bal du'afa'uhum a'a masu raunin su ne suke bin shi qala sai ce a yaziduna am yanqusuna shin su mutanen da suke bin shi suna karuwa ne ko ko ragewa suke qultu sai ce bal yazidun a'a karuwa da suke yi qala sai ce فهل يرتد أحد منكم سخطة لدينه shin a cikinku akwai wanda yake yarda daga addinin shi ya fita daga addinin ya shiga ba da an ya da kula fihi ba ya riga ya shiga a cikin shi qultu la nace a qala sai yace fa hal kuntum tattahimunahu bil kadhibi shin kun taba zargin shi da ƙarya kun taba tugumar shi da ƙarya قبل أن يقول ما قال كم يفلا أبن دي فلا قلت لا لتا إجا أبو سفيان قال سحر قلت فهل يقدر شم ينا يودرا قلت لا لتبا يودرا ونحن منه في مدة سيدا أينزو من أتكين يرشيشين يتزمن الله فيها دشي سكان مدشي لا ندري ما هو فاعل فيها ba mu san kaka zai yi a cikinta ba zai karya alkawali ko zai cika kwana abu sufyan ya ce ya ce walam tumkinni kalimatun udkhilu fiha shay'an ghayru hadhihi alkalima ban samu wata dama ba wadda zan sa wata kalma mara kyau a ciki in ba waga kalma da na samu na samu inda na ce ba mu sani ba ko ya warware ko ya cika nan kada ya samu damar da zai wata suka qala sai ya ce fahal qataltumuhu yaji hirakul ya ce shin kun taba ya kashi qultu na'am nace eh mun taba ya kashi qala sai yace fa kaifa kana qitalukum iyahu kaka ya katta ku da shi ta kasance ya yaki yake tsakanin ku qultu sai nace al harbu bainana wa bainahu sijalun yakin da muke tsakanin mu da shi sijalun ne idan an ce sijal shine nasara tana kewayawa wataran mu yi nasara wataran kuma ya yi nasara shi shi ya sa ce ya nalu minna wa na nalu minhu muna samun shi mu yi nasara kan shi wataran kuma ya nalu minna yana yin nasara kan mu wataran kuma dai wa na nalu minhu mu yi nasara kan shi qala sai ce bi ma za ya amurku to da me yake umarta ku shi wannan wanda yake ikrarin annabta qulta sai nace yaqulu ubudullaha wahda yana cewa mu bauta ma Allah shi kadai yana cewa wala tushriku bihi shay'a kakku shirka da Allah da komi kakku hada komi da Allah wurin bauta watruku ma yaqulu aba'ukum ku bar abin da iyayenku suke bauta ma ku bar abin da uwayenku suke fada suke umarta ku na bauta ma gumaka da sauran abubuwa na shirka wa ya'muruna bis salati yana umarta mu da sallah was sidqi yana umarta mu da gaskiya wal'afafi da kuma kamun kai wasila da kuma sada zumunta sai shi hirakala ya ce faƙalin tarjuman ya ce ma a tarjuman masu tarjama kullahu ku ce mishi sa'altuka an nasabihi na tambaye ka game da nasabar shi tsatsan shi fa zakarta annahu fi kullu dhu nasabin sai ka faɗa mini kace daga cikin ku mutum ne wanda ke da kyakkyawan nasaba fa kazalika rusulu to haka manzanni suke تبعث في نسب قومها أنا تروس أتكن نسب ميكو daga cikin nasarar mutanensu وسألتك سمعت بيك نتمك هل قال أحدكم هل قال أحد منكم هذا القول شم daga cikin ku akwai wanda ya taɓa faɗa irin wanga magana ta da'awa annabta fa zakarta Allah sai ka ce babu wanda ya taɓa faɗa ta fa qultu sai nace law kana ahadun qala hadha alqawla da a ce akwai wani da ya taɓa faɗa wannan magana qablahu kamin shi ya faɗe ta لقلت دا ناتي رجل يأتسي بقول قيل قبله da sai in ce kawai wani mutum ne wanda yake koyi da wata magana wadda aka yi ta gabanin shi ya ga wani yayi da awa annabta shi ma sai ya zo ya yi wasa'altuka kuma sai na tambaye ka na ce maka halkana min aba'ihi min malikin shin a cikin ma'aifan shi akwai sarki فذكرت ألا سكت باب قلت سنتي فلو كان من آبائه من مالك da a ce a cikin ma'aifanshi akwai sarki qultu da sai in ce rajulun wani mutum ne kawai wanda ya tulubu mulka abihi wanda ke neman ya gadi mulkin baban shi yana so ya maido mulkin baban shi wa sa'altuka sai kuma ni tambaye ka hal kuntum tattahimunahu bil kazibi قبل أن يقول ما قال لتلك شن كنا زرجين شدا يا تبين كريا كنا تقوم شدا كريا كامي يفدي أبن دي فدا فذكرت الله سيكتش أبو كتب تقوم شدا كريا با فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب تونيكم هنا قاني أي باين ذا أي يبني كريا يكين كريا على الناس أكم متاني ويكذب على الله كما يزون على كريا كاغبات أيوه كان لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله وسألتك للتنبيك نت أسراف الناس اتبعوه شم ما سبين شي ما ينقرين يسكيبين شي أنا ما يمتعني يسكيبين شي أم ضعفاؤهم وكما ما سرون يسكيبين شي فذكرت سيكا أم بتعمل كتشملي أن ضعفاؤهم اتبعوه ما سرون يسوس كبيشي وهم أتباع الرسل تو كما أيوة أن ما سرول سنة بها النباوة وسألتك لكم تنبيك نتمك أيزيدون أم ينقصون كاروا سكي سمتانا كوكما رقوا سكي فذكرت سيك أنبتا كتي أنهم يزيدون كتي سنة كارواني وكذلك أمر الإيمان حكى الأمر الإيمان يكي حتى يتم حسياتك وسألتك إذا سنكم من التنبيك نتمك أيرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه نتمك شن أكون دك ردة ساكمك وين فشد الدين باي شجاع الدين فذكرت ألا سكت أي باب وين دك ردة يا شجاع وكذلك الإيمان حك إيمان يكي حين تخالط بشاشته القلوب وسألتك سين تنبيك هل يقدر شيئا يودرا فذكرت ألا سكت عيبا يودرا سينتيوك وكذلك الرسل لا تغدر حكم أن حكم زنيسك باس يودرا وسألتك كما نتنبيك بما يأمركم دميك أمرتكم فذكرت سيكا أما تامنكتش أنه يأمركم ينا أمرتكم أن تعبدوا الله akan ku bauta ma Allah wala tushriku bihi shay'a kar ku hada shirka da kowa wa yanhaakum an ibadati al-awthan yana kuma hana ku game da bauta ma gumaka wa ya'murukum bis salati was sidqi wal afaf yana umarta ku da yin sallah was sidqi da yin gaskiya wal afaf da kuma kame kai kaga dukkaninsu ɗabi'u ne masu kyau fa in kana ma yaqulu haqqan idan har abin da yake faɗa ya kasance gaskiya fasayar mulku mawdi a ƙadamai ya hatai to sai ya mulki inda kafafuwa na suke a yanzu sai ya ga bayan kaisar sai ce wa qad kuntu a'lamu annahu kharijun lam akun azunnu annahu minkum tabbas na sun zai fito wanda shine annabin karshe amma kuma bai yi zaton cewa daga cikin ku ba ku zai fito فلو أني أعلم دأتي ناسني أني أخلص إليه دأتي ناسا zai iya isa zuwa gare shi ya ce latajashamtu liqa'ahu latajashamtu da na ɗauka muke na nauyin liqa'ahu haɗuwa da shi da na je wurin shi walau kuntu indahu da kuma na samu kasancewa a wurin shi da na kasance a wurin shi lagasaltu an qadamihi da na wanke mishi kafafuwa da na rinka ɗaukar takalmin shi ina goge su ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سي يتي أكالت أكالت ركن ودا النبي أيكو كونسا النبي أي وسيكا يا أيكا ما سراكنا نوان تزامن يا أيكا ما قيصر هرقل كينا يا أيكا أورين كسرى يا أيكا ما سوما قوقس دسورا إيه سراكنا نوان تزامن وأنا أنا جمع نسو ثم دعا بكتاب رسول الله سيأتي أكالي تركنا وتمزى الله الذي بعث فيه دحية ودى أيك دحية دحية الكلب ديتا دحية كوكتي دحية كوكتي دحية ودى أيك إلى عظيم بصرة زواج شغبان بصرة فدفعه إلى هرقل شي شو شي شي كل سيميكا تزواج هرقل فقرأه سي هرقل يكرن تأتى ولا وسيكا فإذا فيه سيجا أبن كتكيت ولا وثيقة بسم الله الرحمن الرحيم إتتشي وقا وثيقة ليتر تاع النبي صلى الله عليه وسلم زعما كان تاع يت من محمد من محمد عبد الله ورسوله دقا محمد باو الله كما دائما زع الله إلى هرقل عظيم الرون زواج هرقل babban rum shugaban rumawa ya ce salamun ala man ittaba huda amincin Allah ya tabbata akan wanda ya bi shirya amma ba'ad amma bayan haka fa inni ad'uka bi da'ayati islam ni ina kiranka kira na musulunci aslim ka musulunta taslam ka kubita idan ka yi hakan yutika Allahu azraka marratain Allah zai baka ladan ka sau lada biyu a baka ladan biyayya da kama wancan addini naka na nasara na annabi isa ko sannan kuma a baka ladan biyayya da kama annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam na addinin musulunci da ya zo da shi fa in tawallaita amma idan ka juye baya ka ƙi kai imani fa inna alayka ismal arisiyin abin da ke kanka shine zunubi na dukkanin wa'annan 'yan kasar taka manoman da suke wannan yankin duka zunubansu yana kanka da nasu zunuban dama akwai zunubansu a kansu to kuma sai a kara maka wasu zunubai kuma irin nasu a kanka ba ana nufin ba za a shafe musu nasu ba a bar kai kaɗai da zunuban la da nasu zunuban da suka ki bi sannan kuma kai naka za a maka zunubin ka kuma a lumka maka irin nasu a baka. sai a cikin wasiƙa akwai ayyuka qul ya ahlal kitab qul ka ce ya ahlal kitab ya kuma abuta littafi ya'ani al yahudu wal nasara ta'alau ila kalimatin ku zo zuwa ga wata kalma wadda sawa'in za ta daidaita bayyana wa bayyana kuma tsakaninmu da tsakaninku ita ce Allah na abu da illallah ta mu bauta mu kowa sai Allah daga cikin ku akwai masu cewa Allah uku ne duk yadda allolin uku su bauta ma Allah guda wala nushrika bihi shay'a kan mu hada shirka da kowa kan mu hada shi bauta da kowa wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah kashashan mai riki shashe a matsayin alloli kuma bayan Allah fa in tawallaw idan hakun juya baya to faqulu shahadu bi anna muslimun قال أبو سفيان سي أبو سفيان يتشي فلما قال ما قال a yayin da ya faɗi abin da ya faɗa shi hirakul wa faraga min qira'atil kitab ya ida karanta wannan letter yana ida karanta ta kasura inda sakhab kai tsaye kawai sai cataliya ta surmuke a wurin hayaniya kasawisa suna ta surutu kowa na ta magana wartafa'atil aswat sauti suka yi sama wa akhrijna sai muka fito mu da abokan tafiyar mu ya ji abu sufyan faƙultu sai nace musu ya nace li ashabi faƙultu li ashabi sai nace ma abokan tafiya na hina ukhrijna sadda aka fito mu muka fito laqad amara laqad amira amru bin abi kabasha kai lamarin ibn abi kabasha nan fa ya gawurta wai suna nufin annabi sallallahu alaihi wasallam shi suke nufi da ibn abi kabasha innahu yakhafuhu maliku bani al-asfar hasarkin bani al-asfar yana tsoron shi ma'ana hak kaisar yana tsoron shi ka ila mana shi ya girmama to sai wasu malamai suka ce anan